أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala kuma za mu shiga sabon babi da yake magana kan azumi wannan shine darasi na 43 insha Allahu. To, kamar yadda muka faɗa jiya mun gama batu a kan sallah, sallan take na farilla kamar salloli guda biyar ɗin nan, da salloli da suke na nafila su shafa'i da wutiri, sallan juma'a, sallan idi, sallan istisqa'i, sallan kusufin shamsi, sallan kusufin kamari, sallah akan jana'iza duk mun yi bayani a kansu. To, batu na salloli an gama yanzu a shiga na azumi. azumi shi ma yana ɗaya daga cikin rukuni na addinin musulunci kamar yadda sallah yake cikin rukuni na addinin musulunci wani kun duba daga farkon littafin an suma daga kalmar shahada tauhidi kenan sai aka shiga sallah tun daga abin da ya shafi daga tsarki har aka ida sallah akan jana'iza to yanzu a shiga magana kan azumi wanda ita ma matakinta ɗaya ga ɗaya da sallah wajen wajabci ko farlancinta ga ibada. Mun gane ko? Da farlancinta da wajabcinta duk da yake da sallah kuma ibada ne wanda wani baya ɗauke ma wani yana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar sannan ta tabbata da ayoyi da nassosi daga cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisi na manzan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din yawa duk wanda yayi jayayya wajen wajabcinta a cikin musulmai wato yayi yayi yace azumin nan ba wajibi bane to a shari'an musulunci wannan ya kafirta ijma'an ya fita daga cikin addini duk wanda ya ce azumin ramadana ba wajibi bane ya fita daga cikin addini ana jinkirta mishi kwana uku in ya tuba shi kenan in kuma bai tuba ba to wannan za a kashe shi wanda kuma ya tabbatar da wajabcinta ya tabbatar da azumi wajibi ne amma sai ya ƙi mun gane ko sai ya ƙi yin wannan azumi ɗin to wannan shi kuma ya kasance mai saƙo ma Allah za a tilasce shi kan cewa sai ya yi azumi ɗin idan bai aikata ba idan bai aikata ba to kutila haddan shi kuma za a kashe shi a mazaunin haddi wancan shi an kashe shi a mazaunin kafirci wannan kuma za a kashe shi a mazaunin haddi domin dukkanin su biyu sun zamanto annoba ga addini mun gane ko wanda duk suke noman albasa sun san abin da ake nufi da wannan idan albasa ɗaya ta soma lalacewa in baka cire ta ba sauran duk za su lalace to shi yasa za ga kullun sai a je ana ana ana tsince wannan wanda ta soma rufa din to shine irin wannan dalilin kuma yin sa kenan domin aka bar su a cikin al'umma to gaba ɗaya haka za su yi ta fitar da mutane daga cikin addinin ko kuma su yi ta sa mutane suna barin yin aiki na addini ɗin. Yawa, to wannan kenan. Malam ya ce wa saumur shahar Ramadana faribatun, azumin watan Ramadana wannan farilla ne, yi samu ana yin wannan azumi li ru'yatil hilali saboda ganin jinjirin wata. Ana ganin jinjirin wata bi ma'ana wata ya kama na Ramadana to sai azumi. Wa yuftaru ana shan ruwa ana ajiye azumin nan liru'yatihi domin ganin jinjirin wata wannan shine kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake cewa sumu liru'yatihi wabturu liru'yatihi ku yi wannan azumi domin lokacin da kuka ga wannan wata din hakan nan kuma ku sha ruwa lokacin da kuka ga wannan jinjirin wata to kaga wannan an nuna mana ga yanda ake ɗaukar azumi yanzu aiki ya rage a gare mu neman ina jinjirin watan yake yaushe ya kama yaushe za a soma azumi yaushe ya kare yaushe za a ajiye azumi to ta yiwu kuma ba za ku ga jinjirin watan ba maybe saboda uh, saboda yanayi na samaniya a daidai wannan lokaci din ba za ku iya gani ba to shine malam yace kana 30 yawman aw 29 yawman jinjirin watan nan an ganshi wato a kwana 30 ya cika aka ga jinjirin watan ko kuma kwana 29 kaga tun ana an nuna mana cewa watannin nan sukan yi kwana 30 wayansu kuma sukan yi kwana 29 fala ya ta halin duk lokacin da aga jinjirin wata dai lokacin kama azumi ne in na ramadana ne haka ne aga jinjirin wata na ƙarshen ramadana wato na sabon wata bayan ramadana to nan kuma sai a sha ruwa to fa in gummal hilali idan watan nan ya ɓuya to fa ya udda salasina yawman min gurrati shahrin lazi qablahu sai a koma da baya yau gashi wata 29 ba a ga wannan watan ba wata ya ɓuya to shi kenan sai a koma tun daga baya sai a lissafo lissafin wannan wata ɗin in ya cika kwana talatin wato watan da yake bayan wannan sai a lissafa shi kwana talatin sun mai samu sai a so mai yin wannan azumi ɗin an zo za a ɗauki ramadana ba a gan shi a kwana ishirin da tara ba mun gane ko to sai a tsaya sai wannan watan kafin ramadana ne sunan shi ne shawwal sai a dube shi ya cika sai a lissafa shi shi kuma sai ya koma kwana talatin sha'aban eh shawwal shine na bayan ramadan sha'aban sun ya kai kwana talatin to washe gari an ga wata ba a ga wata ba sai a tashi da azumi ka gani in mun dubi karatun nan da kyau wato watannin nan ga baki ɗayansu 29 ne abin da ke sawa a kai shi kwana talatin shi ne rashin ganinsa in ba a gani ba dole a cika talatin mun gane ko faya'ud da salasi na yawon min gurrati shaharin lazi kabla husun mai samu sai a so azumi to kazalika hakan nan za a yi mafil fitir wajen ajiye wannan azumi din shi ma in an ga azumi azumi yana 29 aka ga wata a wannan rana shi kenan kuma wannan wata ana ganin sa ne daga mafaɗa rana ba wai daga gabas ba shi daga gabas ana ganin sa da safa ne to abinda ake duban watan wato shine ta inda rana ke faduwa to in an gani shi kenan washe gari azumin ramadana ya riga ya fita washe gari sai a tashi da abin nan sai a tashi da wato shan ruwa da batun sallah To an gama da wannan na an faɗa mana lokacin da ake yin azumi ɗin, ana yin azumi cikin watan Ramadana ne, sannan kuma ga yadda ake ganin wata ɗin, wato bi ma'ana daga farkon Ramadana zuwa ƙarshen shi. Malam ya ce wa yubayyitu siyama fi awwalihi ana kwana da niyya shine ana yin niyyan azumin watan Ramadana fi awwalihi a farkon shi. Farkon Ramadanan yau an ga wata gashi nan lalle an ga wata an sanar da cewa an ga wata dare ya yi to daga wannan daren a nan ne za ka ɗaura azumin wata ramadana walaisa alaihi bayatu fi baqiyatihi bai zamo dole akan shi ne azumi kowane rana sai ya canza niyya ba ako ya sake niyya an yi azumi na farko gobe in za a yi na biyu nan ma ya sake niyya bai zamo dole akan shi ba mun gane ko amma za ka samu manya-manyan imamanmu sun ce kamar imamu malik da imamu abu hanifa da imamu shafi duk sun tafi kan cewa duk mai azumi in aka azumi guda to washe gari nan ma ya sake yin niyya mun gane ko to amma muka koma can cikin ayan alkur'ani da inda Allah yake cewa man shahida minkum shahara falyasumhu duk wanda ya samu shaida ko kuma ya ga wannan wata na ramadana to ya azumce shi sai Allah ya gwada mana azumin gaba ɗaya a dunkule yake a bada ne a dunkule ƙwaya ɗaya saboda haka in ka ɗaura niyya daga farkon shi ya ishe ka har zuwa ƙarshen shi wallahu a'lam wa yatimmu siyama za a ɗauki azumin nan wato tun cikin wannan dare kenan kafin fitowar alfijir sai a cika wannan azumi ilal laili zuwa dare mun gane ko wato ana ɗaukar azumi kafin fitowar alfijir ne sai a cika shi zuwa faduwar rana daga faduwar rana mai rage shine dare ya shigo to a wannan lokaci shine lokacin ajiya azumi wa minas sunnati yana daga cikin sunna ta'jilul fitr a gaggauta buɗe baki wa ta'khiru suhur suhur kuma a jinkirta shi amma gaggauta shi ba yanda muke gaggautawa a yau ba jinkirta suhur ba yanda muke jinkirta suhur a yau ba shi ne za ga mutum yana suhur har a kira sallah har a kira sallah amma abinci yana nan a bakinsa ba shi ne jinkirta suhur ba domin an tambayi ina ganin wannan hadisi kamar an tambayi na na Aisha yaya suhur ɗin annabi yake ta ce yana jinkirta suhur amma tsakanin barin cin abincinsa da kiran sallah akan iya karanta ayoyi hamsin mun gane kuma tawamu yau sai ga sai an soma kiran sallah wani ma ya ce ai masallacin anguwansu ba su kira sallah ba zai ci gaba da cin abinci shi masallacin da yake zuwa sallah asuban ba a kira sallah ba amma sauran fa an kira sallah shi kuma yana nan yana cin abinci saboda masallacin da yake zuwa sallah ba su kira sallah ba wannan wato yana karya azumin sa gabaki daya yau ba a so a yi ganganci dan an ce a jinkirta suhur nan kuma a yi ganganci wajen jinkirtawa din ya kai har lokacin da alfijir ya riga ya fito lalle ana son ladanai su zamanto cikin shiri a ramadana wajen kiran sallah na na na asuba da kuma kiran sallah na faduwar rana to hakan nan ma wajen faduwar rana din Allah ya ce sunna atimmu siyama ila layl ko ku cika azumin nan zuwa dare sama ga wasu a daren ma bai ma shiga ba an kama shan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cikin hadisi a cikin sunan kan cewa idan kun ga dare ya fuskanto haka to sai ku sha ruwa sai an ga daren eh gashi nan ya taho to shine lokacin shan ruwa din mun gane ko ba wai gaggawan ba wai gaggawan da mu muke nufi na gaggawa ba yawwa to sunan dai a jinkirta suhur a gaggauta buɗe baki to wa in shakka fil fajri idan mai azumi sai yi kokonto wajen fitowar alfijir shin yanzu alfijir ya fito ko bai fito ba to fala ya akul ba zai ci komai ba mun gane ko kada ma ya ci komai kawai ya wuce da azuminsa mun gane ko sannan kuma wala ya samu yawan shak ba a yin azumi ranar da ake kokonto yaushe ne yawan shak ranar da ake kokonton cewa yau ne ɗaya ga ramadana ko kuma ma ramadanan bai shigo ba sai mutum ya ce to bari na yi azumi in ma shine ɗaya ga wata shikenan shi ne ma malam ya ce liyuhu tsada bihi min ramadana wai domin a kewaya cewa in ma ramadana ne dai na yi mun gane ko to ba a yin wannan ba wani imani ne cewa bari na yi azumi ranar da ake kokonto ba yawa za ka ci ka sha sai ya bayyana maka sai da rana ta yi aka sai labari ya so ai an ga wata to ai babu komai a wannan wajen sai saboda alfarman wannan watan sai ka kame daga cin abinci zuwa ƙarshen wannan yini. Ai, ta ga wannan rana kan ranar Ramadana ne, amma kai baka so azumin Ramadana ba, saboda baka ɗora niyya ba. Lokacin ɗora niyyar Ramadana kafin alfijir ne. Kafin alfijir ake saboda wannan dare ɗin shine daren farko na Ramadana. Shine ma ake cewa idan har aka ga wata, da aka ga wata, ka samu labarin an ga wata yau, to wannan dare ya shiga cikin daren Ramadana, za ka soma raya wannan dare da duk ibadan da ake yi a cikin Ramadana, na daga tarawihi da sauransu duk za ka yi, kuma a nan ne za ka ɗauki niyyan cewa ka ɗauki niyyan azumin watan Ramadana. Haka nan daga ran da aka sanar da cewa an ga watan ƙaramar sallah, to Ramadana ta riga ta wuce. Ana samun wani labari shi kenan. Domin daren ya zamanto daren sallah. ba ya cikin daren Ramadana. Malam ya ce wa man samahu kazalika lam yuzhi duk wanda yayi ma azumin wannan ranar da ake kokonto to wannan fa bai isar mishi ba. Wa in wafaqahu min Ramadana ko da ya dace cewa yana kokonto sai kuma ya tabbata masa cewa wannan daren ai wannan ranar dai yini ne na Ramadana duk da haka bai isar masa ba a wannan. yawa saboda mene ba a ɗaukan azumi da kokonto sannan kuma niyya ana yin ta ne kafin rana ta fito to saboda haka zaka kai wannan azumi ɗin in ma ka ɗauka in kuma baka ɗauka ba za ka kame daga lokacin da aka ka samu labarin an ga wata ɗin za ka kame daga cin abinci da sauran komai in Allah ya kai mu dare ya yi to sai ka ƙudiri aniyan ɗaura niyan azumin Ramadana. In an gama Ramadana sai ka rama azumi guda ɗaya. Malam ya ce wani man sha a saumu ko ta ɗau'an duk wanda ya so kuma azumtan shi ta ɗau'an domin nafila an yaf'ala to ya samu ya yi wannan. Wa man asbaha duk wanda ya wayi gari falam ya akul bai ci komai ba walam yashrab sannan bai sha komai ba ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان sai ya bayyana a gare shi lallai wannan yini din yinin Ramadana ne to duk da haka lam yujzihi in cin da bai yi ba da shan da bai yi ba wannan bai isar masa ya ce yana azumin wannan yinin ba sai dai wal yumsik anil akli zai ci gaba da kamewa daga ci fi baqiyatihi a sauran yinin gabaki daya wa yaqdihi in an gama ramadanan sai ya rama wannan rana ɗaya. Mun gane ko? Duk da hakan gashi dai eh mun tashi ba a sani ba ko ramadana ko ba ramadana ba sai bayyana ramadana ne. A yanzu kan babu wanda ya karya. Eh ba mu ci abinci ba mu sha ruwa to hakan dai za mu ci gaba da kama bakin mu kuma har dare har rana ya faɗi. Amma fa ba wai fa mun yi azumi ba ne. Saboda ne mun rasa niyya a can. mun kama baki ne saboda alfarma na wannan wata na girman wannan wata ɗin shikenan in rana ta faɗi sai mu ɗauki niyan azumin wata ramadana in ramadana ya ƙare sai mu rama guda ɗaya shikenan an gama malam ya ce wal yumsik anil akli fi baqina wa idza qadima al musafiru muftiran idan yau matafiyi sai ya shigo gida lokacin da ya tashi yana tafiya nan nashi yana cin abinci mun gane ko eh babu laifi mai tafiya wato ya ci abinci ya ajiye azumin da yake ya ci gaba da cin abinci to yau shikenan gashi ya dawo yana cikin cin abinci gashi kuma ya dawo ma gida muftiran alhali yana mai cin abinci aw dawratul haid ko ko mai haila sai ta samu tsarki na haran a cikin yini na ramadana to falahumal aklu fi baqiyati yawmihima sun samu su ci gaba da cin abincin su a sauran yini din matafiyi ya dawo alhali yana hali na tafiya kuma yana cin abinci ya ajiye azumi sai ya shigo gari to zai ci gaba da cin abincinsa ba zai ce to shi kuma bari ya kame saboda wannan azumi a'a wanda ya halatta wanda ya wajabta masa yin azumi din shine ya halatta masa ajiye azumi mun gane ko to haka nan ita duk masu larura na mata kenan masu jinin al'ada ko jinin aihuwa sai yanke a da rana mun gane ko duk da ya yanke da rana su gaba da cin abincinsu da abin da za su sha har ƙarshen wannan yini din daga nan sai su ɗauki azumi kuma shine malam yayi bayani anan aw dauratul naharan falahumal aklu sun samu su ci abincinsu fi baqiyati yawmihima a sauran yinin su baki daya sai su ci gaba da cin abinci wa man afṭara fi ta'fi tadawwihi anidan aw safara fihi fa afṭara li safarihi fa alayhi al-qada'u wa in afṭara sahiyan fala qada'a alayhi fi khilafil fariidati to nan kuma mun shiga ma hukunci akan azumi na, na tadawwi yau kawai kana azumin ka na taɗawu'i masu azumin asabar litinin da da alhamis ko kuma masu azumin sha uku sha hudu sha biyar na wata ko kuma masu azumin dai kwana uku kowane wata ko kuma dai duk wani azumi wanda ba na farilla ba sai mutum da gangan kawai sai ya karya wannan azumi din da gangan ya karya ka azumi ne wanda ba na farilla ba to sai ya karya shi da gangan An safara fi ko kuma ya tafiya cikin safa abdara sai ya karya wannan azumi din lissafarihi domin wannan tafiya din. To fa alaihi akwai ramako a kan shi. Musamman shi wannan wanda ya karya azumin ta ɗawu'i da gangan saɓanin azumin farilla. Shi azumin farilla ka yanka karya shi da gangan wannan wato azumi sittin ne akan mutum. Amma in na ta ɗawu'i ne na nafila sai mutum ya karya to wannan sai ya rama wannan azumi din. To man wa in abdara sahiyan in kuma da rabkanuwa ya karya karya azumin fa. Kana azumi na tadawu'i sai ka manta ya kaci abinci. To wannan fala qada'a alaihi babu ramako akan shi. Bi khilafil faribati sabanin azumi na farilla. shi azumi na farilla sai ka karya shi wannan ba ana magana akan azumi da gangan ba a'a sai ka karya azumi na farilla sahiyan da mantuwa ka manta kawai sai ka karya wannan azumi din to shikenan babu komai akan ka zaka ci gaba da wannan azumi zuwa karshen yini sannan in aka gama azumi sai ka rama kwaya ɗaya tak kwaya ɗaya za ka rama amma in shi na na rafkanuwa ne ta karya da azumi na taɗawu'i na na nafila kenan sai ka karya wannan azumi da rafkanuwa to shi kuma ba za ka rama ba yawa saɓanin na farilla shine ce bi khilafil faribati to ina ganin za mu tsaya a nan sai mu tashi wala ba sa bis wakil sa'in fi jami'i na harihi insha Allah za mu tsaya a nan abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam amma tun da ya yi da mantuwa dai bai zai ci gaba da cin abinci ba zai ci gaba da kayan bakin shi eh zai ci gaba da kama baki a nawa ne na taɓawi a na taɗau'i zai ci gaba da cin abinci na farilla ne shine zai ci gaba da kama baki saboda wannan ai saboda girman wata ɗin shine kama baki ɗin zai ci gaba da kama baki saboda girman wata amma na ɗauki ne sai ya ci gaba kawai da cin abincin shi a wannan lokaci ɗin eh
ya kasance kuma zai rama na yawa to in zai rama sai ya sake niyyar sana sabanin iya niyya na farko eh na ramadana sai ya zo ya sha a ramadana amma saboda larura sai ya zo ramako ya zai yi niyya zai niyyar ramako a ci gaba zai ci gaba misali an yi ok an yi uku yawa sai ya yanke yawa sai ya zo aka yi hudu biyar sai ya dawo zai ci gaba to zai ci gaba da wance- wancan niyan ta ishe shi ko kuma zai zai zai sake sabon niyya shine ko eh wasu malamai suka ce zai sake sabon niyya wasu malamai suka ce a, ai tun da ramadana ne gaba ɗaya yayi na farkon nan fa ta ishe shi eh sai wasu suka ce to tunda an samu katsewa an tashi tafiya aka samu katsewa akan wani abu to in ya tashi zai dora niyya to amma inda su wa'ancin da suka ce wancan na farko ta ishe shi mun gane ko dan ka so kai niyya azumin watan ramadana wata ka ai kwana 29 ne ko 30 mun gane ko to sai suka ce idan yanzu ya zo zai sake dora wannan niyya aka ce sai ya sake sabon niyya to shi kuma niyyar me zai yi zai yi niyyar menene zai yi niyyar zai ci gaba da azumin wata ramadana ne ko kuma zai yi niyyar azumin wata ramadana shi yasa suka ce wancan niyya na farko ta ma ishe shi ba sai ya sake ba to amma su kuma wanda suka ce eh ya sake niyyar sai suka ɗauki azumin ya danganta da kowane yini ana azumi kowane yini ana azumi bi ma'ana kowane yini da azumin da ake yi yau sai baka yi a wannan da wannan da wannan ba ya zamanto an samu katsewa kenan saboda haka in ka dawo za ka yi sai ka ɗora da niyya sai ka sake niyya na ci gaba da wannan azumi din Allah ya talin duk wanda ka ɗauka ya yi wa alaikum salam eh na idan ya tabbatar an ga wata za ka kama bakin ka daga cin abinci eh to sai wanda ya kara ci daga baya fa
eh wannan shi ya zama mai saban Allah ne da shi ranar kokonto yau mu shakki kenan ba an ta an wayi gari ba a sani ba an ga wata ko ba a ga wata ba mun gane ko sai aka ce a kama baki shi da ba a yin wannan azumin ai ba za ka ce tun da ana tunanin ko za a tashi ko za a ga watan nan ko ba za a gani ba ni dai bari ma dai na tashi da azumi na bari na tashi da azumi in an gani shikenan in ma ba a gani ba ma shikenan to ba a yin haka mun gane ko sai dai wanda ya ɗauki cewa zai yi wannan ɗin a mazaunin nafila to wannan babu laifi to amma sai ya tashi kuma sai ya wayi gari sai aka samu ko ma ya wayi garin ma yana cin abinci sai aka tsinkayo ai an ga wata mu ashe ba mu sani ba an ga wata to shikenan a lokacin sai ka kama bakinka saboda girman watan da ake ciki in aka kai wannan to kai kuma sai ka ɗauki niyya daga nan to shi kuma wannan da ya kama baki shi kuma wannan sai ki kama bakin ya ci gaba da cin abincin shi kawai to wannan ya zama mai safan Allah amma babu wai wani doka a kai shi na cewa zai sake yin wani azumi ko kuma wani hukunci da za a yi masa a kai shi da ya, ya safi Allah a wannan bai girmama wannan watan ba bai girmama abin da Allah ya girmama ba sako ne yayi wa alaikum salam wasu na da lafiya
sosuwa waɗanda suka sha ranar shakku wanda ma bai sha wanda ma bai sha ba yana da bashin daya bayan mu da za su mai da ɗaya eh za su kara wanda ya kama bakin ma a ranan shakku kai duk ma ranan shakku duk wanda ya wayi gari a ranan shakku ko ya yi azumi ko bai yi azumi ba ba shi da wannan azumi yana da bashin ɗaya da zai rama tunda ai bai san an ga wata ba mun gane ko kai dai ya wayi gari ne lam ya akul wa lam yashrab bai ci ba bai sha ba sai ce to kai bari ma sai kuma gashi ya dace da rana na Ramadana to wayan wayewan garin da yayi ba ci ba sha bai yi garanti ɗinsa cewa yana azumi ba saboda me an rasa niyya a cikin daren kafin wannan yini din yawwa ita kuma niyya ba a ɗaukanta sai an tabbatar da cewa an ga wata shine sai ka ce to yanzu na ɗauki niyyan azumin watan ramadana to amma ba a tabbatar ba saboda haka ba a ɗora niyya akan kokonto ko kuma akan zaton cewa gobe zai zamanto ramadana to shi yasa ranar shakku har in ya tabbata cewa an yau azumin ramadana ne amma mu nan gari mun tashi da shakku to gaba ɗaya garin nan in an gama ramadana za mu ƙara azumi ɗaya za mu rama guda ɗaya yawa in eh, ranar shakun in eh, em, rana ta faɗi dar- eh, sai mu ɗauki menene sai mu ɗauki azuminmu daga nan ya zama tun an yi talatin mu muna da ishirin da tara yan ashirin da tara muna da ashirin da takwas yan an yi sallah sai mu rama wannan guda ɗaya wa alaikum salam na'am eh eh na'am ba zai rama ba eh to ai wannan ɗin kaga kai ka kawo larura wanda ko ko azumin ramadana ne idan ka ga za ka ji jiki to fa za ka ajiye wannan azumi ka ci abinci ka sha abin da za ka sha mun gane ko domin la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sai abin da rai za ta iya yi sai ka ga ko kuma aka ga ga wannan fa yana jin jiki ya ki karyawan to maza a, a- a masa ɗurar ruwa da ku- da kunu mai ɗan zafi zafi e aga wai shi sai ya kai ya kai ci abinci ya ki ka shaƙe to a kama shi da ƙarfi a masa turan kunun za- kun- kunu mai zafi e sun ba zai kai ga halaka mun gane ko yawa ko kuma abin nan ko kuma hatta ko da mai shayarwa ne sai tana azumi sai kuma gashi ta ga yaron nan nata zai jigata dalilin wannan azumi din to ta ci abinci kawai kai tsaye to sai ta rama guda ɗaya bayan sallah amma in azumi na nafila ne ko da wani irin suna aka kira shi na nafila sai kuma mutum ya ya ya karya shi mun gane ko to in ya karya shi shi a wannan na nafila babu ramakonsa bayan wannan amma in na ramadana ne shine ake rama wallahu a'lam eh a ramawa za ta yi sai dai irin su daman ba sa iya yin azumi din eh in dai ba za ta yin azumi ba kwata-kwata shine za ta ciyar amma in za ta yin azumi bayan azumin to sai ta yi azumin ta in kuma ba za ta iya yi ba to sai ta ah, sai ta sha sai ta ciyar sai ta ciyar Allah ya taimake mu. Oh. Salala Nabiyil Karim. اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum.